ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاء تقص غوثا شاء بيو وطن ذو الهجرة hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da biyar a wannan masallaci mai albarka mafi da musu abin umair a ci gaba da darasin littafin alfasa wal hamawiyya wanda babban malamin shekul islam ahmad ibn abdulhalim ibn tamiyyat al-harani sun madimashki ya rubuta wanda an haihi shekul islam hijira tana da shekara 661 ya rasu hijira tana da shekara 728 Allah gidan shi da rama muna gabar da malam yake ambata mana kamanceceniya da take tsakankanin munafikai masu rifaful itiqadi da kuma waɗanda suke al-mu'akkila wanda suke nufa masu kore ma Allah subhanahu wata'ala abubuwan da Allah ya tabbatar ma kanshi akwai wata kamanceceniya da kusanceceniya wadda take tsakankanin su da waɗancan ashabul jahim din ma'ana wadda take tsakankanin su da kenan munafikai masu kuma nifaqul i'tiqadi inda mana ya ce me ya kai kamantaceniyar waɗannan mutane da suke kallafa ma kawuninsu korewa dalilai wanda Allah ya tabbatar me ya kai yadda suka yi kama matsar kamantaceniya da suka yi da faɗin Allah alam tara ila alladhina yu'minuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru Allah ce ya Rasulallah ba kai dubi mutanen da suke riyawa a bakunansu cewa sun yi imani da abin da aka sabkar ma sun yi imani da kai sun yi imani da abin da aka sabkar kafin ka amma duk lokacin da za su kai ƙara neman hukunci sai kaga suna nufin su kai ƙararsu zuwa ga tsabu alhali kuma an umarce su su kafirce ma tsabu ويريد الشيطان أن يضله ضلالا بعيدا kaga waɗancan nufas a duk loka dalilinsu na korewa shine hankalinsu maimakon su koma zuwa ga ƙur'ani da sunna samu ga abubuwan na Allah ya tabbatar ƙur'ani yana kira su sunna tana kira amma sai su kauce sai su dogara zuwa ga hankalinsu wajen korewa ko tabbatarwa وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول duk lokacin da za a ce musu ku taho a yi muku hukunci zuwa ga abin da Allah ya sabkar zuwa ga abin da aka sabkar ma manzala sallallahu wannan kaga ana zancen alhakam auratatteniya kasuwanci mu'amala kaga wannan hukunce hukunce to in har an zargi wanda yake kai hukunci zuwa ga Qur'ani da Sunna akan hukunce hukunce a hakamu shar'iyya mai kake tunani ga wanda ya kai hukunci zuwa ga Qur'ani da Sunna akan abin da ya shafi aqida kaga su wannan bangaren aqida ne sifofin Allah ne maimakon su koma zuwa ga Qur'ani sai suka koma zuwa ga hankali ko kuma suka koma zuwa ga ka'idodi wanda ɗaliban Yahudu da Nasara da wanda suke maguzawa da wanda suke majusawa suka shimurda musu rayukan munafiki ne su jura an kafuru da za ka ga munafikai suna kaucewa daga gare ka kaucewa fa kaifa idza asabaka musibatun Allah ya ce kaka halin su zai kasance inda za a nuna ma lokacin da jarrabawa za su same su bi maƙaddamar aidi musabbabin abin da hannayensu ta aikata kuma ja'uka sannan suka zo maka ya halittu na billahi suna ma rantsuwa da Allah ina abadna illa ihsanan wa tawfiqa ba komai muke nufi ba da wancan dagutu da muka kai ma ƙara da wancan abubuwan da muka bi kawai ihsanan wa tawfiqa manwan mu kyautatawa da neman dace mafi yawa zaka ga irin wannan shine tsarin wanda suka fantare tsarin mulhidin kaga su ma waɗancan a duk lokacin da suka kauce ma Qur'ani da Sunna wajen mai da shi ma'auni makoma akan tabbatar da ingantacce aqida sai su ce ai manufar mu kyautatawa ne dan mu tsarkake Allah ne a hankalce ma ya za a ce Allah yana kaza a hankalce ma ya za a ce kaza mun yi wannan ne muka koma zuwa ga wancan ƙa'idodi na mantiki na mutakallimuna na falasifa don saboda mu daidaita abin ya zama to ya dace ma hatta da awon masu gani fuskar kamantacce ne yansu a duk lokacin da za a kira su zuwa ga qur'ani da sunna a lokacin sai ka ga suna kaucewa suna dogaruwa zuwa ga hankalin haka su ma waɗancan munafikai shine a sabon karatu ya kuma ayan muku hadhihi shubuhat sannan mafi rinjayen waɗannan shubuhoyi allati yusammuna ha dala'il shubuhoyin da su suke kiran su da sunan dala'il dalilai jam'u dalil kaga babu abu ne hatsari kamar mutum ya rike shubuha a matsayin dalili in mutum ya rike shubuha a matsayin dalili shine ka ga ya kwaran yadda jini na haram shi ya tunanin jihadi in mutum ya rike shubuha a matsayin dalili sai dinga aikata kafirci baro-baro shi bai sani ba sani yana wajen musulunci amma kuma shi gani yake ma yana daga makufanci gurin Allah fiye ya makufanci ma a gurin Allah yace thumma ammatu hadhihi shubuhat allati yusammuna hada la inna ma taqalladu aktsara sun yi taqalidanci sirra sai da mafi yawan ta ne sirra sai an tsawabita daga wasu tsabutai min tsawabitul mushrikin daga tsabutan mushrikai ay sabiina ko kuma sabi'awa aw ba'd wa rasatihim ko kuma bangaren da waɗansu daga magadan allazi na umiru an yakfuru bihim wanda kuma Allah ya yi umarnin a kafirce ma waɗannan saboda ashabul jahim misal fulani wa fulani kamar wani kamar wani aw am man qala ko kuma wanda ya yi magana ka kaulihim kamar faɗin wani da wani ko kamar faɗin majusawa da kuma sabi'awa litashabihi qulubi saboda kamanceceniyar zukatan su waɗannan mutakallimuna da kuma falasifa kaga makomarsu marji'in da suke koma ma shine hankalin to amma wai gani suke kamar wani tsinkaye ne wata dubara ce sai su ɗauko ɗansu dalilai na ƙur'ani wai da niyyar su ma sassarge su a matsayin kenan shigohi a matsayin dalilin Allah ya ce fala wa rabbika Ubangiji subhanahu wata'ala ce ina rantsewa da Ubangijinka la yu'minuna ba za su zama mu'mine ba hatta yi hakkin muka fi ma shajara mai nan har sai sun alƙalantar da kai cikin duk abin da ya gudana tsakanin kenan in al'amari ya cakule akan komawa ba zuwa ga majusawa ba ba zuwa ga mushrikai ba ba zuwa ga kafirai ba ba shi ba ke komawa in al'amari ya cakule ya rikice fardu ila Allah wa rasul wannan kaga al'amarin nan bangaren abin da ya shafi hukumce hukumce ne na zamantakewa da mu'amala ko aqida ko siyasa ko tsari ko ma wani irin tsari ne wala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum qur'ani shine mai rarrabewa shi yasa ahlul millatayn qur'ani yana musu shar'a yahudu da nasara su samu sabani shin wani abin in suka zo Qur'ani yana musu shari'a saboda al-kufr millatan wahida thumma la yajidu fi anfusihim harajan sannan a kira zan su kasu samu wani kunci mai ma kazaita daga abin da ka musu hukunci wa sallimu taslima wannan fa shine mumini na gaskiya muminin da zai mai da Qur'ani da sunna su ne makomashi a cikin dukkanin al'amura kan ka mai da zaka koma zuwa ga Qur'ani da sunna in sallah ta rikice yaya ake gyara ta yaya ake azumi ya ake kaza kamar yadda wasu suna mai da qur'ani da sunna marji'i na ganawa zakka sallah azumi kai wasu kasashen ma zakan ma ba koma zuwa ga Qur'ani wasu kasashe har ka auratayya ma ba koma zuwa ga Qur'ani sai ka gaggado ma ba koma zuwa ga Qur'ani masu dan dama dama ne kasashen sai ka ga cewa kenan har ka wani rabon gado wani aure wani kaza sai ka koma zuwa ga Qur'ani amma waɗanda suka canza tsarin to rabon gadon ma ba Qur'ani ba su koma rabon gadon ma da tsarin auratayya da tsarin kaza sai su ga akwai wani tsarin da ya dace a koma wanda shine zai yi zaman tsawa maslaha to haka yanda bangaren sallar ka azumin ka ibada za ka koma zuwa ga Qur'ani da Sunna haka bangaren aqida kana nasu ummatan wahida Allah ya ce mutane da sun kasance ummatan wahida al'umma guda daya gabaki ɗaya musulmi kamar yadda hadisul qudsi ma ci tsara sai ce Allah subhanahu wataala ce khalaqtu ibadi hunafa fajtalatuhum shayatin na halicci bayina a kan hanya dokar shekaru ne suka safilar da su suka kautar da su daga hanya. Fitratan lahi lalzi fatsarar nasu alaiha addinin musulunci ke. Ba ba a san mawan nabi na bashiri na munziri bayan shekaru sun halakar da mutane mutane sun bar turba ta tauhidi ya Allah turo ma'aika mu bashiri na munziri suna bashara suna gargadi wa an zara ma'ahumul kitaba Allah ya tabbatar musu da littattafai an kitabu wannan al yana tana nuni a kusa jinsi na littattafai duka bil haƙi Allah ya tabbatar da wannan don tabbatar da gaskiya shi yasa an tabbatar da littattafai don su zama su ne abin da zai tabbatar da gaskiya hukunci na gaskiya akan dukkanin al'amarin da ya sarki zamantakewa na mutane mulki na mutane mu'amala na mutane komi ma faransa na tilkita min shi komai za ka same shi a ƙur'ani da sunna dalla-dalla al'umma kuma ba za ta taɓa zaman tsawowa ta hau kan turbar daidai ba sai ta koma ma zuwa ƙur'ani da sunna amma duk abin da al'umma za ta rike inda ba ƙur'ani da sunna ba ne to kullum al'umma tana cikin ruɗu da rikici da lalacewa al'amura mujarradin ma kawai barin ƙur'ani da sunna kamar an buɗe ƙofar yaƙi ke da kaga shine ya annabi sallallahu alaihi wasallam ma lam tahkumu bi kitabillah wa lam tatakhayyaru ma anzala Allah illa ja'ala Allah ba'thakum bayna da dai ba ku zaman to ba kun ki aiki da abin da Allah ya sabkar ba ku zabi Qur'ani da sunna ba akan abin da ba su ba sai Allah ya sa yaki a tsakankanin yanzu ka dauki misali mamlakatul arabiyyah saudiyya kaga mamlaka duk wanda ka sani masu aƙidu duk akwai sacha to amma shin akwai samar da ta'addanci na cikin gida irin sauran gurare kaga babu saboda me yasa musulunci ne yake shari'a akwai tsarin da musulunci ya samar ya kama buga su ga yanda za mu to tunda da qur'ani ne ake shari'a kundin musulunci ne yake shari'a shi yasa duk babu wannan ya kuna din na cikin gida yuriduna yatahakamu ila saboda haka kenan wa anzala mana kitabu ya biliya kuma bainan nas dan su hukunci tsakankanin mutane kenan me yasa aka sabkar da qur'ani ya kuma bainan nas kan ka dauka qur'ani an sabkar da shi dan a rubuta shi a sa a wuya an sabkar da qur'ani dan a rubuta shi a sha an sabkar da qur'ani dan a yi buko da wane ne da maganin wa da maganin mayu innaka mayyitun wa innahum mayyituna idahu da lemun tsami da tsamiya da wane ne ba dan wannan ba ka saukar da Qur'ani ko da magana salatan ba inda ya rubuta ma wani yace amshi ya tasha ba inda nan sa sai rubuta ma wani yace je karata ya kasancewa kuma alkhairi yana cikin karantarwa magana salatan sharri kuma yana cikin abin da yake sabanin karantarwa magana sallallahu alaihi wasallam saboda haka waɗannan abubuwan ko mutum shine sarkin makaryata ba zai ce ma ba ga manzana sa sai ya rubuta laya ya ba sai da na bakar ko ya rasa ya ma Hassan da Hussein ce ma zai Hassan da Hussein na fara sai yana karanta musu izu kuma bi kalmatin lahi tammati min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma kuma yace sai a Annabi Ibrahim alaihi salam ita yake towa ma Annabi Ishaqa da kuma Annabi Isma'il kaga Annabi sallallahu alaihi addu'a sai yasa zaka duk annabawa addu'a su kai ba wani annabi da zai rubuta a sha ya rubuta a kulla ya rubuta ya hukuma bai nan littattafan da Allah ya sauka a taura injila zabura su duka da wanda ya shamile su gaba ɗaya qur'ani Allah ya saukar da su ne ya hukuma bai nan su da a yi hukunci tsakanin mutane fi maktalku ba sabgar da qur'ani ba dan a zo a raba darni a rarraba a yi sabga sabga dubu sabga kaza da kuwa da zaka ga an maida kamar ma tsarin shi ne wannan a ce sabga dubu sabga kaza a yi a ba wannan bane aka sabgar da alqur'ani shi ma nan babu inda ko mutum ya sha ƙarya zai ce magana nan sara sai tsara sai na bakar da umar a daren da za a yi yakin bada aka raba takara aka ce a yi sabka in al'amari ya rikice takara ake raba a yi sabka a ba ba raba ba suke a zo a ce a yi sabka dubu a yi sabka kaza ka gani saboda haka shi ma wannan li hukuma bainan nas fi maqtalafu dan saboda ai hukunci tsakanin mutane fi maqtalafu to he littafin da aka saukar da shi kitabun anzalna ilayka liyadabbaru ayati yanzu ka karanta shi ka harrace shi ka rubuta shi amma baka da tadabburin ayoyi kawai kana zaune ka miƙe kawa a zo ka rubuta laya a zo ka rubuta kaza a baka sabkoki a yi ai kaza to ka gani liya kuma bayan nasu bi waqtalku ba saukar da qur'ani ba kawai dan saboda a zo a zamana a rera a shi daɗi a ji nishaɗi a watsi wanda ya tangimi wanda ya kaza a raba shakwala da halawa a ci abinci a watsi ba wannan bane yasa aka saukar da qur'ani liya kuma bayan nasu bi waqtalku dan saboda hukunci tsakanin mutane fi maktalafu fi wa maktalafa fihi illa alladhi bas zama sun yi sabani ciki ba kuma illa alladhina utuhu min ba'd ma ja'atuhum al-bayyina sai ga abin da aka ba su bayan hujjoji sun zo musu hili bagayan bainahum shi ma sabanin nasu da hasada tsakanin su da kuma kiyayya fa hada Allahu alladhina amanu limaktalafu fi min al-haqqi bi idni sai Allah sabkar da Allah subhanahu wa ta'ala sai ya gamrata yayi dace ga waɗanda suka yi imani suka tsayi kan ƙur'ani zuwa ga abin da yake tafarki wanda yake na daidai kenan mafirin jihar shubhar waɗannan kamar yadda malam ya ambata tana komawa kenan zuwa ga kenan ɗagutansu da kuma jagororin kafircinsu kamar sabi'awa majusawa da kuma mushirikai wannan kenan shubuhoyinsu aqaliyya duk shubuhar da mutakallimuna za su kama duk shubuhar da wanda za su kawo ma daga jahamiya za su kawo ma to za ka samu cewa marji'inta in dai ta hankali ce to marji'inta makomarsa tana koma zuwa ga majus saboda malaman da suka sa ka'idodi na falsafa maguzawa ne to su kuma waɗannan jahamiya hujjarsu ta korewa siffofin Allah marji'insu na farko na hankali suna aiki da hankali sabanin khawarijawa wanda shubhoyinsu ta shari'a ne kaga ai khawarij shubuhoyinsu a yana suke cin ƙur'ani ‘yan tatsi ne kaga ai ba a hankalta bane suke kawowa ayoyi ne suke kawowa sabanin murja su ma za ka ga suna ɗaukowa ne daga ƙur'ani da sunna suke ɗaukowa ya sirfi abin a matsayin shubuha to su ma daga ulama'ul kalam daga jahamiya da kai masu ɗaukowa wasu dalilai na alƙur'ani wai kamar ƙwarewa ce wajen mujadala amma su ba shi bane marji'insu asali ba ƙur'ani bane da sunna marji'insu marji'insu hankali ne jagororin kuma tsahiya akan wannan gabatar da hankalin su ne ɗarutan al'umma da suke ɓasatu kafare sabi'awa majusawa mushirikai wanda su ne suka kafa wannan ƙa'ida ta kenan ilimi wanda yake na falsafa to shi ne kenan asalin kenan tushen makomansu saboda haka dukkanin shigohi na mu'aƙila za ka samu cewa shigohi ne aƙaliya shigohi ne aƙaliya shigohi ne kuma wanda asalinsu kenan daga waɗanda ba musulmi ba aka samu mala ce wa lazimu hadhihi al-maqala yanzu kuma malam zai ambata lazimin maganar jahmiya abinda take lazumta musu kasa akwai lazimin qaulin musulmi da in ya faɗi magana zaka ce me to lazimin magana ka ba kaza take bada amma ba za ka riƙe mutum da lazimin magana shi ba dole sai ka mushi ilzami sai ka tabbatar mishi abinda ka faɗi ga homa ko mashi ga fa abin da yake nunawa akai yana horware ma la ilaha illallah abin da ka hadi wa yana karyata qur'ani yanzu kaga ai kaga ya mishi barukun to yanzu san da ya sani in ya tsaya akai shine kuma zai kafurta saboda haka sai mala yace wa lazimu hadhihi al-maqala lazimin wannan magana ta mu'assila daga cikin wanda suke jami'a da mu'tazila da kuma asha'ira lazimin maganar su ta kore ma Allah subhanahu wa ta'ala sifofin shi da kuma dogaruwa da abin da hankalinsu ya nuna musu da kuma kin yarda da duk abin da ya zo a Qur'ani da Sunna Allah ya kuna alkitabu hudan linnas ana zaman magana su qur'ani kar ya zama shari'a ga mutane wala bayanan ana zaman magana su qur'ani ba bayani bane na al'amurra filla filla wala shifa lima fi sudur lazumin maganar su tana nuna cewa qur'ani bai zama zoba waraka ga shubuhohi da cututtukan suka wala nuran a lazumin maganar su abinda maganar su take lazumtawa qur'ani fa ba wai haske bane wala maraddan inda tanazu a lazumin maganar su qur'ani bai zama zoba shine makoma lokacin da aka samu ni aka samu shayayya da kuma mutu saboda inda sun yarda me ya kamata su koma ma sai su koma ma Qur'ani da Sunna to amma yanzu tun da aka samu sabani sai suka koma ma ka'idodin da falasifa suka sa ɗaliban Yahudi da Nasara da Majusawa kaga ya nuna kenan ba su ɗauke ba Qur'ani a matsayin ne shari'a ba su ɗauke shi matsayin haske ba su ɗauke shi matsayin mai rarrabewa ba su ɗauke shi matsayin waraka ba saboda inda sun yarda Qur'ani waraka ne da shi ya kamata ne su koma ma kai duk ma mutumin da zai ajiye Qur'ani gefe daya ya rungumi wata ka'ida ko ya kore ayoyin Qur'ani ko ya ki mai da Qur'ani shine mahangar shi makomashi to lazumin magana shi kamar yana nuna kenan Qur'ani ba zai biya mai bukata ba wancan abin a nan bukatar shi take amma ba zai samu biyan bukata ba bangaren Qur'ani shine lazumin magana mutum saboda haka sai mala yace li'anna na'lamu saboda muna sani bilin tsirari absa ilimi wanda yake kenan daruri bilin tsirari absa fila ya ka ce al'ilmin daruri shine kamar misali ilimin gane jin yunwa kishirwa kaza kenan ka gona abu ne da bai bukata karantawa li anna na'lam bilin tsirari saboda asira muna sanin anna ma yaqulu haula il mutakallifuna abinda waɗannan masu kallafa ma kawunan su suke faɗi innal haqqa alladhi yajibu itqaduhu cewa gaskiyar da ya zama wajibi a yi irtiƙarinta lam ya dilla alaihim kitabu sunna qur'ani da sunna ba su nuni akan wannan gaskiya ba la nassan wala zahira ba samu nassi ba ko kuma wani dalili wanda yake zahiri ya gabata bayani akan nassi ya gabata bayani akan menene ake ce ma zahiri ko saboda haka wa inna ma bayatul mutahazzil menene menene ake kira da nassi نعم نفي نفي نعم ها أثر bangaren kenan hadisi ai wannan an yi ina jin tarifin nasi da yawwa ma la yahtamil illa ma'anan abinda kawai zahiruhu bayanu la yahtamil illa ma'anan kawai nafsar abu farubar ana ta nafsi karara ba ana ta nafsi karara ba wanda kawai la yahtamil shi kuma zahir ba ai usul ta a usul ina ga mun shi kare ko ai da ce ta usul ai ai a warakat ko a warakat sai na je shi wannan annasu da kuma az-zahir a warakat sai abin nan ya yi shi kuma kenan zahirwa sati biyu ma ina ji aka yi magana an kawo tarihi guda biyu kuma a shi an kana imamu shaukani ce ƙarshe da kudu a daga cikin da kwan da aka ce a أظهر من الآخر ما تولى ما علينا أهدوما أظهر من الآخر abinda zai iya ɗaukan ma'ana biyu amma ma'ana ɗaya ta hirin jayi a kan ɗaya zai iya ɗaukan fuska biyu amma fuska ɗaya ita ce ta hirin jayi a kan wadda ba ita ba kenan yake cewa إن الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه الكتاب والسنة suna cewa gaskiya innal haqqa gaskiya alladhi yajibu i'tiqaduhu wanda ya zama wajibi a kudar ta salam ya dilla alaihi alkitabu was sunna qur'ani da sunna bai nuni kawai ba la nasa wala ghayr wanda ma ghayatul mutahazziliki karshen je kokowar mutahazziliki mai nuna hazaqa cikin su mutahazziliki shine mai nuna hazaqa mai nuna kenan fahimta an yastanzija hada ya zamanto ya ya binciko haza wannan min qawlihi daga fadin Allah subhanahu wataala wa lam yakul lahu kufuwan ahad hal ta'lamu lahu samiya ka gani saboda haka kenan nan ma ne yana hudun lazumin magana su lazumin mazhabi na mu'attila wanda yake mummunan lazumin mazhabi yace abinda mazhabar su take lazumtawa kudirin su abinda yake nunawa matafiyar su shine tana nuna cewa Qur'ani bai zamo shari'a ga mutane bai zamo bayani ba bai zamo waraka ga kiraza bai zama haske ba su ba ma makoma bane ba in an yi jayayya yace saboda me saboda abu ne wanda yake abin sani a filan abin da waɗannan mutanen suke waɗi inna suna cewa innal haqqal ladhi yajibu tiqadu gaskiyar da ya zama wajibi a yi ƙudurin salam ya dilla alaihi kitabu sunna kai daga cikin su ma da akwai masu ganin cewa a wannan jaribin rike Qur'ani da Sunna wanda zai rike Qur'ani da Sunna a babe na tabbatar da sifofi suna ce mai ma mushriki akwai ma waɗanda su a wajen su za ka taya kawai mushriki ma suke kira daga jami'a suna cewa wanda zai kafa aqida akan Qur'ani da Sunna to mushriki ne wannan saboda wai yana sifanta sifofin da ɗan adam suke da yana cewa Allah ma yana da wannan sifa ɗin yana ya ma Allah shirka ya samar da wannan sifa saboda haka wanda yake karshe dai mai hazaka ko kuwar mai hazaka a cikinsu shine zai zai zaman so ya binciko ya ce maka hujjar shi faɗin Allah wala mai kullu kufuwan ahad hal ta'lamu lahu samia yace wa bil qirari atilas ya'lamu kullu aqil absa ilmu daruri kowane mai hankali yana sani anna man dallal kharqa duk wanda wai zai kafa ma mutane hujja man dalla wanda zai kafa hujja ga kharqa halittun Allah ya kawa musu hujja ala anna Allah laysa ala al-arsh ya kawa musu hujja cewa Allah subhanahu wataala bai daidaita ba da arshi wala fawqa as-samawati ya kawa musu hujja cewa Allah subhanahu wataala baya a sama wala hawi zalika da makamantan wannan ya ce mai me dalili ya kawo hujja bi kauli hal ta'lamu lahu samiyya ko ka san wani wanda yake tamka ga Allah laqad abada nuj'a yace lalle wannan yayi nesa da abin da yake yi duk wanda za a ce mai menene hujjarka sai kawo wannan aya ce laqad abada nuja wa huwa imamu imamu ghizl ko dai zamanto mai zaurance ne aw mudallisun ko mai tsadali lam yuqatibuhum bi lisanin arabiyyin bai musu magana da harshen larabci ba ma'ana mala yana nuna ma yana daga ilmin daruri ga duk mai hankali abinda duk mai hankali a hili sake kurkuru wanda zai kawo ma hujja wajen korewa istiwa'in Allah saboda daga cikin jahamiya da kwai waɗanda sukan kokarin su ɗauko dalili na Qur'ani su mai da shi wai shine hujja ta korewa istiwa'i da Allah da kuma uluwi da Allah subhanahu wataala ai kaga an ce su menene madogarar su shine hankali ka'ida ta falasifa shine madogarar su go to daga cikin su da kai wanda kuma sai dauko ayar Qur'ani ya kawo hujja da ita wai mai hazaka ne kwararre ne mutahazzalik ne a cikin mu wanda yake nuna hazaka ne a cikin sai wanda sai ce to kage yana daga abin da yake abin sani abu sa'al mu daruri ga duk wani ma mai hankali anna man dallal khalqa wanda zai kawo ma al'umma zai kawo ma halittun Allah hujja ala anna ma laysa ala al-arsh ya kawo hujja cewa ba Allah bai daidai gaba da arshi wala fawqa samawat bai samai bai wala hawi zalika bi qawli hal ta'lamu lahu samia a ce ma me hujja yace hal ta'lamu lahu samia Allah yace hal ta'lamu lahu samia ko ka san wani wanda yake tamka ga Allah subhanahu wataala a ce me dalili yace ma laysa ka mislihi shay ku lura da wani abu da dama daga waɗanda suke nufasa hasa da waɗannan kullabiya da wannan ash'ariya waɗannan ayoyin da ake korewa ake ahlus sunna suke kawo hujjar su ga mushabbiha su ne suke daukowa suna kawo hujjar su wajen korewa abin da Allah tabbatar ma kai wanda suke yake da suna ash'ariya da kullabiya wanda yanzu misali su ne go kuma dai su ne jami'a saboda aqidar jami'a aqidar kuma dai duk hujjar da aka rusa jami'anci da ita za ka rusa to ka tsaya ka saurare su in ka ci in ka tabbatar da ulubi na Allah subhanahu wataala in za ku kore ma uluwi na Allah ayin da za su kama laysa ka mislihi shay'un ka gani ayin da za su kama hal ta'lamu lahu samia ayin da za su kama wala mai kullu kufa ta su kuma ayin ahlus sunna akan me suke kan hujjar waɗannan ayoyin a ba ma fi da ahlus sunna a me suke kan hujja da waɗannan ayoyi ولم يكن له كفوا احد ان تعلموا سميع ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا احد waɗannan ayoyin ahlus sunna ha eh amma a wani bangare suke kan hujjar ahlu sunna suka ambata su a babi din na al'asma wa sifat amma a wani jiha suke kawo hujjar inda kaga su waɗancan suna kawo hujja da su a baban korewa sifofin Allah go to ahlu sunna ma kuma suna kawo hujja da su amma a wani babi ahlu sunna suke kawo hujja ha yawwa ta hanyar kamanceceniya kenan kore kamanceceniya ne ai shi ne ahalu suna karan farko sun rike waɗannan sun kore kamanceceniyar zafin Allah da halittun Allah me amma hujjarka in za a ce ma me hujjarka na ce Allah yana da hannu halittu suna da sannan ba ɗaya bane ai wannan ayoyin su ne zaka kawo akan korewa ta shibihi go akan korewa ta shibihi kenan ahlus sunna suwa suke kawa ma hujja da su suna kawa ma mushabbiha hujja da su su ne hujjan mu wajen mushabbiha tunda su mushabbiha kaga suna tabbatarwa sai dai ne sai su shabba Allah subhanahu wataala da halittai to yanzu za ka yi raddi ga mushabbiha ai da wannan ayoyin ne ahlus sunna suke raddi ga mushabbiha korewa kamar ce ne zakin Allah subhanahu wataala da abin nan ba kore abin da Allah ya tabbatar ba shi yasa gagare ta ka mithlihi shay'un huwa samiul basir gagare ta ka mithlihi shay'un wannan raddi gawa mushabbiha ko samiul basir raddi gawa mu'aqqila wanda suke cewa suke kore ma Allah subhanahu wataala sifofin shi su kuma yi ka musu raddi da karshen aya ta saboda haka to su kuma wanda suke kullabiya ash'ariya da uwayen gidansu wanda suke jahamiya da kakanninsu waɗancan kenan su kuma suna kawo hujja da waɗannan wai akan kore ma Allah su kofe shi yanzu za su kore sifa ta ulubi masu hazaƙa ne daga cikin su wanda sai su a bar ma hankalin a bar ma batun kenan zance a dawo ma abin da kuma kuke kin a dawo qur'anin a cikin ma ai gashi to wai karshen mai hankali ne a cikin su shine yace to kaga ai wani abu ne wanda yake sananne ga duk mai hankali ka sa a baban shari'a in ana zancen mai hankali ba wai ana maka zancen kowane gama gari ba ke zance in ka ji a shari'a ana zancen mai hankali to ana zancen wanda yake da ilimi na shari'a shi yake maka zance to yana sane da cewa duk wanda zai kawo waɗannan zai kawo waɗannan a matsayin hujja laqad abada nuj'a tabbas yayi nesa da daidai wa huwa imma murhizun ko dai zamanto dai zaurance ne yake yi kamar yana zaurance ne ya kawo wannan an mudallisun ko kuma dai wani tadalisi ne yake maka lam yuqatuhum bi lisanin arabiyyin mubin amma bai musu magana ba bai musu zance da kenan yaren larabci ba wanda yake na fasaha saboda babu babu yanda za a yi ka kawo waɗannan ayoyi a matsayin wai kore abin da Allah subhanahu wataala tabbatar maka shi shekul islam yana da wannan salo na ilzami wanda su yan bida in babu irin wannan sala to babu yadda za ka kai suka sai mutum sai je ta baragar shi a kafurcin shi saboda ba ba su gaugawa ganewa abin kenan dole sai an lazumta to ko ga lazumin abin da ba magana ko take aiwarwa ba ga abin da za ta kai zuwa gare shi yanzu can ya ambata cewa lazumin magana su tun da dai ba su suna cewa in har an samu sabani a koma zuwa ga ka'ida ta fara su fada hankali kenan a nasu a lazumin magana su da suke ce a koma zuwa ga waɗancan ƙa'idodi kamar suna mai da ba waraka cikin Qur'ani babu bayani babu yayewa ba shi bane makoma ba shi bane abin nan sai ce to kuma walazimu hadhihi al-maqala lazimin magana wannan ta su an yakuna sarfun nasu bi yarisa ya zaman kuma kawai a kyale mutane ba tare da manzanci ba sai lahu fi asali dini shi ma bi musa alkhairi a sana dini to tunda ma suna ce an kafa hujja da Qur'ani da sunna ma kai da mushriki suna cewa ya sabani a koma ƙa'idodin falasifa yanzu da dama da zaka ga 'yan tsafin su ma daga wasu mulkide da waɗansu masu abin ai cewa suke ƙur'ani wani abu ne na da yaushe yanzu za a zuwa aiki da ƙur'ani littafin da yake a kawai wannan wani abu ne na mutanen da kaga yanzu a nasu kenan da ba aiko ba ma manzanni a kyare ma mutane ba aiko ba ma manzanni su a wajen su shine abin ne wala zama hadhihi al-maqala an yakuna tarku nas bila risala khayran lahu ya zama a bar mutane ba tare da manzanci ba shi ya wahifin musu fi asari dini li anna ma raddahum qawla risala to saboda ai makomar mutane kafin aiko manzanni wa ba da hawahi da bayan sama duk ne da kan a aiko manzanni mutane suna dogara a bisa gargajiyancinsu da maguzancinsu da jagowa na wannan to yanzu bayan an aiko manzanni ma maimakon a mai da qur'ani da sunna shine marji'in da za a koma ma kuma hallau sai suke koma ma waɗancan magu wancan ƙa'idodin na maguza na majusawa da kuma waɗanda suke kenan yahudu da nasara to kaga kenan in har mutane zai zama bayan ga qur'ani ga sunna kuma su dogara akan jahiliya to kaga kenan yana nuna zuwa manzanni su a wajen su risala ba ta da wani alfano wajen saboda aka su amfana ba da abu an turo manzanni ma arsalna min rasulin ila liqa'i idnillah to an turo manzanni maimakon su musu da'a kuma sai ba su yi da'a ba bila risala khairan lahum fi asl dini li anna maradahu qawla risala ba'da wahid saboda makoman su kafin risala da ba risala duk sai ce wa inna ma risala zadatum ama wa dalal wal yadu su amma mahangasu kamar ma da aka turo manzanci ya ƙara ma mutanen ma makamcewa da kuma ƙara barin kenan daidai kamar an ƙara sarsa a duku tunda su wajen su a yi istidlali da Qur'ani da sunna kamar rikita ma mutane ya subhanallah ma da tsarki ya tabbata ga Allah kai fa lam yaqul ya rasul sallallahu alaihi wasallam yawma min ad-dahr ya ya annabi sallallahu alaihi wasallam da dai ba a taba ji ba wala ahadin min salafil umma ko na ɗaya daga magabatan wannan al'umma ha ya ce hadhihi al-ayat wal ahadith wannan ayoyi da hadisai da suke bayani akan sifofin zatin Allah la ta ta ilma dallata alaihi kafa kudurta abin da take nuni a kai walakin ne sabaru allati taqtadihi maqayisukum sai dai ku kudurta abinda kiyasin hankalin ku yake ba aw sabaru kaza wa kaza fa launa ko kuma ku kudurta kaza da kaza shine gaskiya shi bona abin kanka kai shi nisa kullabiya da ash'ariya dukkan wannan suke ba a tauhidin su ba qur'ani da sunna bane ba sai ayoyin sifat ba ba su aiki duk ayoyin da suke tabbatar da sifofin zati da Allah subhanahu wa ta'ala sifatu iliya ba fa su yin aiki ka gani to annabi sallallahu bai taba cewa ba ayoyin wannan kar ku yi aiki da su hadisan wannan da suke bayani a hadisin nuzul kaza kar ku yi aiki annabi sallallahu ya taba cewa al'umma da daya ko an taba samu wani sahabi da yace waɗannan hadisai ba ba aiki da su to amma su kuma ha kaga suna hazzarawa kai ko kuma an taba samu ya ce ayi taba duka za kaza ku kudurta kaza da kaza fa inna wa wa ma qala fa zahiru fa la tasabu zahiru abin da ya saba ma zahiri shi kan kuku da nan zahiri wanzu rufiha ku tsaya ku yi duba ba ma faka kiyasa usuliku abin da kuka ga ya dace ma awon hankalinku ba ta tsuru wa ma la fa tawaqqafu fihi awinku abin da ba nan ba ku yi tawaqqufi ko kuma ku kore shi kaga nan sara sai ya taba hudun haka to kaga su mu fawwiza masu cewa kawai in duk abin da ya zo shi fa kullama galafa tanziha fa'awwilhu aw qur rabbi alima duk abin da ya saba ma tsarkakewa Allah ka fa'awwilhu aw qur rabbi alima kai tawili ko ka kai tabawili ko ka ce wannan ko Allah ya sani ba sa hakika ne shi yace to kaga ba taba ba samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan babu inda aka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa ku koma zuwa ga hankalinku ko kuma tunaninku abin da ya saba ma hankalinku ko tunaninku kar ku yi aiki da shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa faɗin wannan wannan za ku ga kamar wani lokacin kenan irin wannan yana ɗan zurfafawa abin da yake faruwa shi ana cewa ta'amul kibar sun mubtada matsalan kaga yanzu misali wannan alfasawar hamawiyya tana daga marhala ta komi yanzu misali a littattafan aqida da muke aƙalla ƙalla za ka iya ka rubuta littafi ashirin a kaɗan wanda muka tsarki littafi ashirin aƙalla wanda muka tsarki littafi ashirin aƙalla wanda muka tsarki to kaga yanzu wani yaji zai iya ce aya za a ɗauko daga sama alhali duk waɗannan littattafan ne da dai ɗan da magarmin sun eh wanda dan da magana san su to mun san cikin mun san ce mun karanta su mun karanta su kusan ma inda zaka ce mun sabkiyar sa'il na aqida wanda da wahala ka samu majalisin da aka sabke to baka nisan ta abin nan to da wani littafin na aqida majalisi ɗaya ma muke yi mushi mun karanta kenan kamar an bibi abu an bibi an bibiya sai matakin ya kai ba kamar daga sama bane aka ɗauko sai dai ka'ida misali na karatun majalisi kenan yana da wani abu kaga dole shi akan yi musharaka ne a yi tarayya amma an biyo matakai matakai to wanda kuma an yi abin da shi Allah ya ƙara mai mai sauki Allah ya ƙara mai mai sa to ai kaga abin sai zaman to babu wannan shi shi yasa akwai kwanaki na ce wani dan yaro duk da karami ne cewa ya ce karatun da ake karatun da kuke ba a gane ana sai wannan karatun da ake ba a gane sai karatun ba a gane ya ce eh ba ka gane ba ina jin nan ga da sun jahila ne sai zo da wani yana dan kallo shi ne abokin shi ce wani ya ce wa'azin nan da kuke raka za ba a gane shi to kaga dole kenan mataki mataki ne shi yasa wani lokaci ka kamar misali ilzami in ka dauki misali wannan ilzamin na shekul islam in har za a samu profesa profesa ya wada kwaka ka gani ya samu zami ya samu samsi a irin wannan ilzamu na shekul islam profesa bangaren waɗancan to mi kake tunani kuma ga wanda ba wannan ba kaga da wahala kenan dole ta'amuli da abin yau da gobe da kuma karanta waɗansu a baya shine sai ya nuna ya haskaka kenan na gaba amma wanda dama bai dan karanta wasu abubuwa ba abin zai ji shi wani yanzu misali wannan inda za ka zo ka wannan ilzamin ka shahe wasu gurare ka gaya ma wani ta zai uzu billah wannan ba karamin kafarci inna lillahi inna ilaihi raji'un ce kaza shagari thumma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari anna ummata fa taftariqu ala 73 firqa al'ummar ce za ta rabu kaso 73 faqad alima ma sayakunu kaga Allah ya sanar da annabi sarasa abin da zai faru ubangiji subhanahu wataala yakan sanar da manzanni abin da yake koye wanda yake na gaibu dan tabbatar da cewa tabbas Allah subhanahu wataala shine ya aiko wannan manzanni saboda haka shi ma irin ahadithul iftiraq gaibu ne da Allah ya sanar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin al'ummar ba ta rabu ba ko manzo Allah sai ya ce za ta rabu kuma al'ummar ta rabu ka gani kenan rabu al'ummar yana tabbatar da gaskiyar manzanci manzana sa wanda ya bada labari kuma abin ya zama toyawa da sama haka nan a gehe ɗaya kuma yana nuna mana irin abin da zaka ga wasu da suke gawai kamar an rarraba tsari na addini ko an ce wancan kaza wancan ko kuma wani ya ce da kaza da kaza ni duk ne ni ba ruwana kowanne ma ni kawai dai mutum musulmi ne ina bi a ƙarya kace ai yau da koyon nan ka ko zai kai ka ka gani saboda abin akwai hanyoyi da yawa kuma kowace hanyoyin tana cewa musulunci take ka gani a sabi hanya Allah guda ɗaya ce ka gani hanya Allah guda ɗaya ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u ga tabarki na mi kike ne fattabi shi guda ɗaya ne wala tattabi subula kanka bi ɗan hanyoyi kaga akwai hanyoyi kuma wannan hanyoyin kowace ce take tare take da wacce hanya kowace in ta ka kama ta ce ma za a yi can za ta kai ka kuma ba ta kai ka ba can kuma ita ma hanyar ce take ita ma musulmanci ka gani saboda haka kenan kaga ashe ka ce wai ka rike wancan ko kowa ma kan daidai ke ko kaza a akwai wanda yake ba daidai ba kuma dole shi wanda ba daidai ba in ba a ce ba ba daidai ba yake mutane sai su je su bi in kuma aka kyale mutane ba a ce musu ba wani kan halaka yake sai mutane suka hau kan wannan to mu inda muka kyale mu ma sai Allah ya mana azaba yanzu ana faɗi ma mutane ne dan saboda mu mu kubuta shine hikimar da ake faɗi faɗin farilla ne wajibi ne ka ce wani kan halaka yake wacce ba hanya daidai ba ce wacce kaza ga hanya daidai wannan wajibi ne kawai mujarradin cewa ga hanya daidai ba ce wacce ba ta daidai ba ce ba a wannan ba zai ba shi yasa qur'ani kaga zai faɗi tafarki da daidai kuma ya faɗi tafarki wanda yake na ba daidai ba ma kana ibrahimu yahudiyyan wala nasraniyyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal mushrikin kaga sai da aka ce bai zama to bai hudiyyan wala nasrani aka ambaci waɗancan duk addinai kin sai kuma aka ce ga tafarkin da yake kai to ba taɓi ba ne ba dole a ce waccan firka ba ne waccan firka ba ne saboda in ba a hutu aka ayyana ma ba ba kowa ba ne zai gane abin da ake
الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
shekul islam allah jiran shi da rama ya shiga rusa dalilan waɗancan mu'aƙila wanda suke nuna cewa abinda ƙur'ani da sunna yake nuni a kai na tabbatar da sifofin allah subhanahu wa ta'ala ba za a sahi ba akan wannan matafiya sai dai a koma a bisa kiyasi na hankali da kuma ka'ida ta ilimin mantiki da kuma ilimin kalam wanda ya samo tushe daga falsafa falsafar da ta samo asali daga yahudu da nasara da maguzawa mala yake kawo dalili na hadisi na iftirak wanda annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce fasa faqad alima ma sayakun yace kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya san abinda zai faru a gaba Allah ya sanar da shi kuma kala yace inni tariku fiku ni na bari a cikin ma a cikin ku ma in tamassatu bihi abinda masar kun yi riko da shi dan tasullu ba za ku bata ba kitabun Allah shine Qur'ani وروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في صفة الفرقة الناجية أن رويته لك أن نفسه سيفئي لو كتن لك أنبت صفة جماعة وطن تسكي ما تكبت أرانا اللاهرة سيتي هو من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي sune wanda suke kan irin tafarkin da nake kai a yau da ni da sahabbaina yanzu kaga manzo Allah sallallahu Allah ya tsinkayar da shi cewa al'umma za ta rarrabu za a samu rarrabuwar addinai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ga hanya wadda take mai tsira sai ce fa halla qala me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce man tamassaka bi zahiril qur'ani fi bab al-i'tiqad fa huwa talib me yasa bai ce ba wanda ya riko da zahirin qur'ani a baba ida ce? su a wajen su in kai riko da zahirin qur'ani abin da qur'ani yake tabbatarwa a wajen su ce ne har ma ɗaya daga malaman su yace in kai riko da zahirin Qur'ani a babu aqida ka zama mushrik wa inna mal huda rujuukum ila maqayis uqulikum ai da me yasa bai ce ba shari'a tana komawa zuwa ga ma'aunin hankulan wa ma yuhdithu al mutakallimuna da kuma abinda mutakallimuna suka kirkira shari'a tana ciki min kubarin qurun salata wanda suka kirkira cikin ku bayan karnin nuka guda uku kaga annabi sallallahu alaihi wasallam bai fadi ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda suke kan qur'ani da sunna wanda suke kan irin abin da nake kai amma bai ce ba wanda suke kan wancan ilimi din sune kubuta su wa hadhihi al-maqala wannan magana wa in kana qarina ba ga asluha duk da cewa tushen magana cewa riko da zahirin qur'ani a baba aqida halaka ne duk da na baga asluha asalin sa ya nuna fi awaqir asr tabi'ina a ƙarshe ƙarshen zamanin wanda suke tabi'ai kenan dalilin da malaki kawa mana hujja a tsabata waccan magana ta mu'assila ma'ana masu korewa siffofin Allah shine da suke cewa nassi na alqur'ani baya halitta ayi kudurta zahirin shi a babe wanda yake na aqida suka ce he dai kawai in qur'ani ya zo na faɗin wata siffar zatin Allah kawai ka fawwala lamarin ka ce Allah ne ya sani ko kuma in baka fawwala baka yi ta'wili in ya ce hannu he ka ce ni'ima in ya ce rahama sai ka ce kaza ka yi tawili shine malam sai ke kan hujja cewa manzo Allah sallallahu ya ba da labarin al'umma za su tafi gidan 73 duk da 72 wuta za su kwaya ɗaya ne masu tsira sai annabi sallallahu alaihi ce na bar muku qur'ani da sunna in kun rike ba za ku kwata ba ba za ku hallaka ba to su kuma yin suka ce a'a abin da hanyar tsira ita ce a yi riko da wancan ƙa'idodi na falasifa alhali kuma manzo Allah sallallahu bai faɗi wannan ba. asali ma su waɗannan maguzawa ne sai annabi sallallahu ya faɗi tafarki wanda yake da tsira na kuɗuga kaga su waɗannan yan bid'a fatattu asila sun saba ma wasiyar manzo sallam sun saba ma wasiyar ta qur'ani da sunna saboda Allah subhanahu wa ta'ala umarnin ne fa aminu billahi wa rasulihi wa nuril ladzi anzalna ku yi imani ku ba da gaskiya da Allah da manzon shi da hasken da muka sauka shine alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata wannan shine shari'a ga wanda suke masu imani Allah ya ce wattabi'uhu la'allakum tahtadun ku bi shi tabbas za ku shari'a Allah ya ce wa atiiu rasula la'allakum turham ku yi da'a ga manzo Allah tabbas za ku shari'a za ku samu rahama qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu kaga kenan sai Allah subhanahu wa ta'ala ambata hanyar kubuta din da tsira tana cikin Qur'ani da Sunnah su kuma ulama'ul kalam na mantiki ash'ariya kullabiya jahamiya mu'tazila su kuma suna mai da kenan hanyar tsira hanyar kukuta shine kenan wancan awokin na hankali malai ce sannan kuma kuma asul hadhihi al-maqala yanzu zai ga ma tushen ma aqidar ta su da maqala kuma asul hadhihi al-maqala sannan asalin waccan magana ta su na cewa bai halitta a yi riko da zahirin Qur'ani wajen tabbatar da sifofin zatin Allah maqalatu taqili lisifati magana ce wata waɗanda suke korewa sifofin Allah maqalatu taqili lisifati magana masu korewa sifofin Allah inna ma huwa ma'qudun min salami zatil yahud wal mushrikin sun dauko ta ne daga ɗaliban almajiran ya su ba ma wai yahuda da inda su biyar ma daga wajen su ba su suka karbo daga yahudu a su daga wajen almajiran yahudi da nasara su karɓo su almajiran almajirai kan kaji tsiyar su sun zama da wani su almajiran almajirai min talami zaddul yahudi wal mushrikina wa dhullalis sabiina kaga wanda yana nuna maka fadala na al'umma ta musulmi yanzu mu kaga ɗaliban qur'ani ne da sunna shi yasa da aje a zo abinda qur'ani ya faɗi duk babban hankalin wani mahaukacin da zai faɗi magana sai kaga karshe dai samu ita ce kan daidai so da mu kai tsaye muka rike ba mu yarda ba da ni wani kwalkwalo mu kama wancan mu kama wancan muna nan inna ha huna qa'idu mu rike qur'ani da sunna mu rike adina so da ga dullal sabi'i da kuma basattun wanda suke sabi'awa fa inna awwala sabi'awa su ne wanda ba su da wani littafi ba su da abin fa inna awwala man hufiz anhu farko a duniya wanda aka kiyaye wannan magana daga gare shi annahu qala hadhihi al-maqala fil islam ya hudu magana cewa ba za a yi riko da zahirin qur'ani ba a babar aqida a musulunci wanda aka san ya hudu wannan huwa ne ja'd ibn dirham ja'd ibn dirham shine aka samu wannan magana da gare shi wa qadha anhu ja'd ibn safwan kuma jahan bin safwan shi ma sai ya tsakuro ta ya karɓo ta daga malamin daga malamin shi ja'ad bin dirham ja'am ja'ad bin dirham shine wanda zato wance wanda ya huce an yi tarjama a kai wanda ya kore cewa Allah bai riƙe Annabi Ibrahim a matsayin badadi ba bai zance da Annabi Musa ba shine Khalid Khalid al-Qasri wanda yake gwamna na Iraki shi ya yanka shi ya yanka shi ranar Idil Layya a ranar Idil Layya ya yanka shi to shi kuma shine malamin Jahan bin Safwan shine malamin Jahan bin Safwan shikenan Ja'ad bin Dirham yace wa akaza anhu jahan bin safwan jahan bin safwan ya karbi wannan gurbatacce aqida daga jahan bin dirham wa azharaha kuma shi jahan bin safwan shi ya bayyana ta an ce shi jahan bin dirham yana da fulka a baki yana da karamcin fasaha shi kuma jahan bin safwan mutum ne wanda yake da iya magana da wannan yawanci shi yasa yakan halarta mu'amala da ƙwararre wa azharaha shi ya bayyana ta fa nusibat maqalatul jahiliya ilayhi sai aka dinga dangana magana jami'a zuwa ga jihar bin safwan saboda shi kenan jihar shi ne wannan daga nan sai aka jingina firka sai ake ce musu jahamiya kenan atba'u jihar bin safwan wa qad qila wa sun ce inna inna al-ja'da akhadha maqalatahu an abal bin sam'an suka ce shi ma ja'ad bin dirham malamin jihar bin safwan wanda Khalid al-Qasri ya yankan laye da shi bayan ya zo ranar idin laye ya hau mumbari ka san su wancan lokacin wanda yake khalifa shi yake hudu ba gwamna shi yake hudu ba kaga dole addini ya zama cikin izza shi dole addini ya zama cikin izza shi kai ne shugaba kai ne mufti kai ne mai hudu ba kai ne mai abin nan to wace matsala za a samu kai ka yi kowa kishin addini addini ya samu tasgaro ba zai samu ba to amma yanzu an zo addinin daban wancan daban shi wanda zai jawo bai san komai ba a ciki kaga dole a yi ta shan wahala addini ya zama ana ta wasan abin nan ta rabi ya ce ayyuhan nan zahu bi ku mutane ku je kowa yanka laye shi bai ni uzahi bi ja'ad ibn dirham ya ce ni yau ja'ad shi zan yanka ragon layyarsa saboda haka ya yanka shi to wa zai ce ba haka ba gwamna ya abu kai kai zaka ce ba haka ba ya yanka shi al'umma ta huta da bala'in shi da fitinin shi ma kuma jahan bin safwan haka akai ɗalibin nan shi shi ma dai yankan ragon shi ma aka yi shi wa karki na inna jawa inna jawa da akaza to kai a ce aqidar da jagororin ta ma kashe ta aka dinga duk wannan gurbatattun aqidin zaka gani gulatu sufiya kaga mansur al-hallaj kaga shi ma kashe shi akai ibnu arabi kashe shi akai to an ce kawai duk wata duk wata gurbatacce aqida an zo haka ne sunnar Allah ce ka san aje abu aje abu kamar ɗan gidan Nasiru Kabara ne kaga shi ma sai aka yanke mai hukuncin kisa to duk wani mai rubaffiyar aƙida dama ka san haka take kaiwa ka gani akwai wanda su kuma wasu masu dabara akwai wannan dabara shi kuma wani da aka zo aka tsitse shi a rajitsa sai dabara sai ya risalar da tawo shi ne shi kuma ya eh shi ne wai ne ya risalar da tawo inna ja inna jada ya qada maqalatu an aban ibn sam'an wa qada aban an qalut abari shi kuma ya karɓa aƙida daga tsalut ibn ukhta labid ibn al-a'sam shi kuma tsalut dan ƴar uwan labid ibn al-a'sam ne wa akhadha tsalut min labid ibn al-a'sam shi kuma tsalut ya karɓa aƙida daga labid ibn al-a'sam al-yahudi matsayaci alladhi sahira alladhi as-sahir alladhi sahira nabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma shine bokan da yama manzo sallallahu alaihi wasallam sihir shine bokan da yama annabi sallallahu alaihi wasallam sihir to shine ma yanzu so ke nuna ma aqidar jahmiya ga silsila ɗin rijalin sanar inda ka gici asalin aƙilin jami'a ƙarshen ƙoƙuwar malamin malamin su shi ne wanda ya ba mu zala sassan sirri saboda tsabin gilli da kiyayya shi ne da yahudan da shi cikin yahudawa ma iya daga la'antattun yahudawa wanda zai ba mu zala sassan sirri akwai la'antaccen da ya kai shi aka sabgar da farke da nasi aka tarwatsa mu to ka ji asalin aƙidar jami'a wa kana ja'adu hada fi ma qila yace jihadi cikin abin da aka faɗi min ahli harrana yana daga mutanen asalin harrana wa kana fihim khalqun kathirun min as-sabi'a su kuma mutanen harrana akwai firfishin sabi'awa a gurin wal falasifa akwai firfishin falasifa baqaya ahli dini na marut cingin wanda suke asalin addinin na marut addinin bauta ma saurari da wata da rana guda bakwai wanda annabi ibrahim alaihi salam ya yi mu'amalar alam tara ila alladhi hajja ibrahima fi rabbihi an atahu al-mulk to asalin su kaji inda tushen su yake saboda haka shi min ahli harrani yana daga mutane yake harrani yake iraki yake wa kana fihim khalqun kathirun kuma a harrani akwai dandazon mutane mina sabi'a daga wanda suke addinin sabi'awa wal falasifa da kuma masu addinin falasifa wancan kenan waɗanda suke falasifa ko dai na yunan na girka wanda su ma magozancin su ne asali baqaya ahli dinin na marud burbushin wanda suke addinin na marud addinin bauta ma kenan rana da wata da taurari wal kal'anina da kuma kal'aniyun alladhina sannafa ba'd al-mutaakhirin fi sihrihim wanda aka samu wani daga mutaakhiruna ya wallafa littafi a misalautin sihirinsu wasu sun ce jingina mushi aka yi wasu kuma sun ce a ya tuba daga wannan Allah ya sa ya tuba shine fakhruddin razi fakhruddin razi shine ya wallafa littafi asirrul maktum fi sihiri wal mukhatabati nuju asirrul maktum fi sihiri wal mukhatabati nuju sunan littafi asirrul koyayyen sirru dama duk inda ka ji sirru ai asiri asiri kuma sihiri dan ka ji ana cewa sirru wane ne kaza duka ce sirrin akbar kaga akwai wani da ya rubuta a sirrin akbar ka gani sirrin akbar to duk inda kaji ana sirru abin kaza ne addinin musulunci me ya koyi komai ba hide yake ba yanzu misali idan ba da tsari bane na sheku da sanar muka dauka ake ta karanta kaza kaza da baya ma mun yi wani mun kida a wancan ma an yi kaza me ya koyi babu wani littafin da ake koyo akwai littafin da suna take koyowa amma kaji an ce wannan littafin namu ne ba sai na ahali ne ba na kowa ba ne ko wannan ba kowa bai ke zama kuma an gaya ma ma ka ɓoye abin kai ka a koya ka a gaya ma yara ma sai mutum ya kai kamar shekara sattin ya je gangar dan bakin ciki dan ya mutu ba kan musulunci ba to ka je shekara sattin ce lokacin za a baka ka je da maguzanci kuma lahira kaga an cutar da kai shi ne fakhruddin razi ya rubuta ta amma akwai ta babance a littafin shin na ce wasu suka ce a ya baranta daga wannan sau da haka kenan akwai wannan wannan marud da kuma namarud wanda huwa maliku sabi'a namarud shine maliku sabi'a sarkin wannan sabi'awa kan aliyin mushrikina kama anna kisra maliku furs kamar yadda kisra laqabi ne na duk wanda yake shugaban farisa wani majus da kuma majusawa wa fir'auna malikul ibd al-kufar shi kuma fir'aun laƙabi ne na dukkanin sarkin kibkawa amma a daular kawunci wanda najashi mulkul habasha an nasara shi kuma najashi laƙabi ne na sarkin habasha amma a daular ta nasaranci ba wasu mu jinsin lasmu alam saboda haka suna ne na jinsi ba suna bane wanda yake alami na duk waɗannan a nan gurin malam yana ambata mana kenan al'ummomin da mu'attila suka ciro aqidarsu daga gare su cewa asalin aqida an ciro ta ne daga yahudu da sabi'awa da mushrikai daga nan aka gado ta kuma abin da ma ke karfafa wannan abin shine malamin su ja'ad ibn dirham wanda karshen suka suka kuma ya zamanto an yi layya da shi aka yanka shi saboda gurbataccen wannan aqida din wanda ya zamanto ya kumshe ta wanda kuma zaka ga wasu kenan sai kuma kenan asalin tushen inda ya zama to malama abin sun samu shi ma sai malam ya ambata cewa lalle a yankin iraki yankin da ke da kwai ragowa kurkushin waɗancan sabi'awa da kuma kurkushin waɗancan daga waɗanda suke kenan falasifa to sanan ne aka samu abin yace kanatu sabi'a sabi'awa sun kasance illa qalilan minhu sai dai yan kaɗan daga cikin izza ka wancan lokacin ala shirki shirka suke ulama'uhum ala falasifa malamansu kuma su kuma suna kan falsafanci gabatar da hankali akan addinan da Allah subhanahu wataala ya turo annabawa akai wa in kana sabiu qad yakunu mushrikan duk da sabi'awa da ko inda yake mushriki bal mu'minan billahi wa yawmil akhir zaka iya samu wasu wanda sun musulunta daga ciki kama kana ta'ala innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir Allah ce daga cikin waɗannan da wanda suka yi imani da Allah da kiyama wa amila salihan kuma suke aiki na gari fara ajruhum inda rabbi wannan suna da lada gurin Allah wala khawfun alaihim wala hum yahzanun to daga cikin sabi'awan da wanda sun musulunta amma akwai kingi wanda su suka tsaya kan addini kamar yadda Yahuda da wanda suka musulunta suka tsaya kamar yadda Kiristoci to su ma haka waɗannan Allah ce innal ladina amanu wal ladina hadu lalle wanda suka tabbatar da imani wallazina hadu da wanda suke yahudawa wasabiuna da sabi'awa wanda sara da kuma kiristoci mana amana billahi wal yawmil akhir da kuma wanda suke imani da Allah da kiyama wa amila salihan to wannan fala khawfun alaihim wala hum yahzanun walakinna katiran minhum mala yace sai dai wanda dama daga cikin au aktsaruhum ko mafi yawan su kanu kuffara suna kan kafirci au mushrikina kama anna kathiran min al-yahud wan nasara kamar yadda da dama daga yahudu wan nasara baddalu wa harrafu sun canza sun juya wa saru kuffaran sun zama kafirai au mushrikina fa ulaika sabiuna haka su ma sabi'awa alladina kanu izzaka wanda suke a wancan lokacin a harrana su ma akwai waɗanda sun joge akan wannan kenan addini ne kanu kuffaran mushrikina sun zama kafirai mushrikai wa kanu ya'buduna al-kawakiba suna bauta ma taurari wa yaquluna lahal hayati suna gina gumaka a gurin wa mazhabun nufat min ha'ula'i mazhabin masu korewa sifofin Allah daga cikin sabi'awa da mushrikai wa mazhabun nufat min ha'ula'i fi rabbi dangane da Allah annahu laysa lahu illa sifatu salbiyya su wajen su kawai Allah bai da sifa sai sifa wacce take a makorewa menene abin ya su ce lahu sam'un laysa ka sam'un wa basarun laysa ka basarin wa kalamun laysa ka kalami wa kaza kaga abu ne wanda yake suna korewa suna tabbatarwa kuma suna korewa kaga asali kenan gace babu aw idafiyatu ko kuma idafiya aw murakkaba minhuma ko kuma wanda za su yi tarkibin shi zuwa ga salaf wa hum alladhina bu'itha ibrahimu salil ilayhi sune aka turo annabi ibrahim cikin fa yakunu al-ja'lu qad akhadha an sabi'atil falasifa to yanzu kenan ja'lu bin dirham ya dauko waccan aqida wanda ya koya ma jamu bin safwan daga sabi'awa kuma falasifa tunda an ce kenan suwaye malaman sabi'awa falasifa kenan falasifa addinin su kenan akwai wanda suna kan addini na mushirka bauta ma saurari da bauta ma na amma suna da malaman su waye malaman su kenan su ne waɗannan falasifa suwa falasifa muddabil hikima masu da'awar hikima kamar su ne suke gudanar da al'amuran na komi su ne kuma suke komawa a bangaren addinin su ne a bangaren kenan in suna son su san shin wa ya samar da duniya to su waye malaman su falasifa in suna son shin duniyan nan haka ta samu kanta aka waye gari ɗabi'a ta samar da ita ko kuma a'a da kwai wanda ya samar da ita to suwa suke koma su tambaya sai su tambayi falasifa to su kuma falasifa ba su yarda ba da kenan tabbatar da Allah subhanahu wata'ala to kaji kenan inda suka fada zuwa ga wannan saboda haka wa kadhalika abu nasr al-farabi yace haka na abu nasr al-farabi shi ma da khala harrana shine Muhammad ibn Muhammad ibn Qarqan Abu Nasr al-Munaqqid bil Muallim al-Awwal al-Muallim al-Thani Arastom shine suke ce ma Muallim al-Awwal shi kuma Farabi ya ce mai Muallim kenan Thani wanda yake Imamul Falasifa ad-Dahariya shine limamin falasifa ad-Dahariya min asbah ar-Khafalis wanda kuma tarbabun Sina ala kutubi shi kuma Ibn Sina shi ma ya samu tarbiyya amsa littattafan Arastom da kuma kenan farabi saboda haka kenan a cikin nan gurin ya zamanto ya samu wannan shi yasa shekul islam ya sifanta su daga wanda suke gulatul gulatul na falasifa ya musu hukunci da ƙasa da kuma cewa wanda suke kafare ne saboda suna cewa annabta kawai wani abu ne na riyawa na sakawa suna cewa kuma wanda yake failasu failasu malamin falsafa suna gabatar da shi akan annabawa saboda suna cewa annaba wanda suke kenan falasifa su kenan masu hikima ne kai tsaye suna dogaruwa da hankalinsu da tunaninsu saboda haka suna kaddamar da su akan waɗanda suke kenan annaba to ka kalli ka ga faɗan da ake yau ibnu sina ne zaka ga ana alfahari da shi sai ka ga wata ya rubuta markaz ibnu sina sai ga mu markaz faradi sai ka ga mutum su kuma mutanen asali da suka kirta ba ba wani sai sai su ai kaga sai wani sina su farabi su ai kaga su suka kirkiri siyasa suka kirkiri kaza kamar wai muna alfahari wai mu abin alfaharin mu ne ba yanzu musulunci har da kai wani dan da zai ce musulunci zai alfahari da shi an sai dai kai kai alfahari da musulunci babu wani wanda musulmi wanda zai ce wai shi shine zai musulunci wai zai alfahari a ce musulunci yana alfahari da kai kai ne za ka yi alfahari da musulunci yamununa alayka an aslamu qul la tamunnu alayhi islamakum bal illahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman ka gani babu wani wanda zai ce ya ma musulunci wani abu shi yasa ma malamai suke inkarin kama a sama musul nasirul islam kaza kaza duka irin wannan abu a suna suna inkarin wannan wannan ne to kaga kuskure ne wasu musan basuwa ne ne ibnu sina wa kaza an falsafatu sabiina sai suka karba daga falasafatu sabiyin tamamu falsafatihim ragowa falsafas wa akhadha al-jahm aidan shi ma jahm sai karba daga wajen sai ma zakarahu imam ahmad shi abin da wannan abin da ake ga imam ahmad ya ambata da imam bukhari wasu suna kore wannan silsila din amma shuhurar ta huce a kore ta kuma bangaren tarihi rashin tabbatuwar abu jihatul istinad bai korewa tabbato shi tarihiyya saboda haka duk malaman tarihi sun tabbatar da wannan silsila haka abin ne ya samo tushe lamma nazara sumaniya ba'd al-falasifat al-hind lokacin da shi farabi ya yi muqabala da su waɗannan sumaniya wanda bangaren wasu falasifa ne na hind akwai falasifa na yunan akwai kuma falasifa na hind wa hum alladhina yajhaluna min al-ulumi ma suwa al-hissiyat sune da su duk wani ilimi ba su yarda da shi ba sai abin da ake gani su ne irin madiyuna ne wanda su duk wani abin da za a ce ma na gaidiyar azabar kamari kaza duk su ba su yarda kawai su yan iri-iri ko abin da yake so su ne wakwada fa hadhihi asanidu jahmi yace to kaga silsila isnadin jahmu inda jahmiya suka samu addini tarju ila yahud tana koma zuwa ga yahud wa sabina wal mushrikina wal falasifatu dallina da kuma fatatun falasifa imma min as-sabiina ko dai falasifa daga sabiuna ulama'u sabiin wa imma min al-mushrikina ko kuma daga mushrikai thumma lamma uribat al-kutub sannan lokacin da uribat al-kutub rumiya wannan kuma tsiyar ita kuma ta faru a lokacin khalifancin al-ma'mun lokacin khalifancin al-ma'mun a lokacin ne shi kuma saboda kusan jayawa da yayi ma abin wannan mutumin ba jihar wannan da bishir bishir bishirin marisi saboda jayawa da ya masu bishirin marisi ya kawo shi kusa da kuma tasirantu su da irin abubuwa wanda suke na falasifa sai ya dinga ɗaukowa littattafan wancan na falasifa wanda asalin shi ba larabci ba ne ba to saboda yadda suke son abubuwan suna ga wasu ilimin mutane wanda za su samu ƙarfafa daular su akai yanzu sai shi bishirin marisi sai ba su shawarar ma a yi tarjamar littattafan waɗancan na maguzawan girka a yi tarjamar su zuwa larabci don a fa'idantar ilimi su kuma asali maguzanci ne rashin yarda ne da Allah rashin tabbatar da samuwar Allah ne to sun malam ma'un ribatul kutubur rumiya kaga hadarin a samu malami dan bid'a ya zama jikin shugaba kai tsaye zai rusa ji saboda mummunan shawara zai bada kaga mummunan shawara zai bada shi yasa Allah ya rabi la tattakhudhu bi qalatan min dunikum kaga to in ya zama mashawarci daga wancan ne akwai matsala to kaga tsiyar bishir kuma duk azabar da aka yi tama Imam Ahmad kaga dai khalifofi guda uku al-Ma'mun al-Wasiq billah al-Muqassim billah al-Wasiq billah wannan khalifofin guda uku dukkan su akan tafarkin ƙasa na jahamiyanci kuma dukkan su Imam Ahmad ya dandana azabar dukkansa imam ahmad ya tsantsani azabu sai da Allah ya kawo zamanin khalifanci al-mutawakkil billah shine kuma lokacin sai aka shimfa sunna ana ana ana wannan za a yi kokoro wani fita tanka yace sai wa malamai ne a tsaya shi da azza shi sai wannan yace wani a kai yace mu kai yorin da da da a tsaya shi a kai ka kai gurin malami kamar wani abu a tsaya shi da sai ce duniya zai in tarbiyyantar da shi ne ya ce yau shi yana zai dogara da malamai ba kai ka kafa mutu da jazun malam ma ɓin riba sun kusa da duniya gargari akwai haɗari lokacin da aka yi tarjaman littattafai na rumanci fi hududin ni asaniya a zamanin iyakar shekaru ɗari biyu zadal bala'u ma'a ma'arfa zadal bala'u sai jarrabawa musiba kuma sai ta karu addini kuma sai ƙara haɗuwa da jarrabawa ma'a ma'arfa shaitan fi qulubi dhullal ibtida'an tare da abin da shaitan ya jefa a zukatan hallakaku tun karan farko min jinsi ma'arfa fi qulubi ashbahi na jinsi abin da shaitan ya jefa a zukatan makamantansu tun zamanin annabi Nuhu alaihi salam to sai bala'i kuma ya ƙara ƙarfi kenan nan shine gaba da muka sahi babu gabar da zamu tsaya ne shi yasa karatun yayi tsawo kenan nan shine gabar da zamu iya tsayawa in muka zo sai mu tashi tun malama ko riba tun kutubu rumiya insha Allah kuma kenan da sauran wannan a ciki zai zama an yi abin kuma a dinga muraja'an ta yadda zai zamanto ana tambaya ciki saboda wannan yana da yana da sarkakiya kuma muhim sosai kenan ya zamanto a bibiya shi karatu ba a tambaya ita take hutu da karatu in ba a tambaya karatu ba ya hutawa kuma shi ne ko ya karatu in ba a tambaya shi ma bai ma lekawa kawai sai zo ya karanta haka amma shi malami abin da ya yi in yana karantarwa ko ma waye a dinga zakulo tambayoyin da za su zama wasu kure-kure wanda zai dinga jin su suna wannan sosai shi ma ya dage dinga wannan amma ya zama to kawai shi kenan ne ai a saurara to shi ma ba zai kama shi ba amma a dinga zakulo tambayoyin da dole ne ka koma kai ma ka leko to karatun ya yi gishiri haka amma inda ya zama to babu tambayin to karatun bai daukan gishiri na matsala da kuma اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب akwai ƴan uwa ɗalibai da yawa suna cikin jarabawa mutasa addu'a Allah ba su da jari Allah ba su nasara ya ba su sakamako mai kyau ya sa kuma ilimin wanda za a amfana da ita al'umma ta musulmi gaba gida يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك
السلام عليكم ولا السلام عليكم يا أخوانا